kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ya ya fanshi da Ismail da abin ta'addabi wanda yake wanda aka yanka mana abin yanka wanda aka yi yunkurin yankawa shi ne asali an yi yunkurin a yanka shi kuma farko dai annabi ibrahim alaihi salam ya yi mafarki bayan annabi ismail ya tantata falan ma balaga ma abu sa'aya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk fanzur ma la tara yace nayi mafarki ya dana ina yanka ka duba ne kake da za a yi qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin baba kawai ka tattar da abin da ka gani mafarkinka gaskiya ne umarni ne daga Allah suna ka biyayyar mahaifin da wancan umarni a mafarki ya fi dan ma gaba ɗaya a gani sa'ar da shi kenan ya aka ya yunkuri ya shirya cewa eh zai yanka shi to bayan ya shirya gaba ɗaya falan ma aslama wa tallahu dukkanin وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين Allah muka yi sarki sai ya fanshe shi wa fadaina wa bi sirrin awi sai muka fanshe shi da wani abin yanka mai girma to kaga annabi Isma'il an fanshe shi da abin yanka shi an mace haka bayan ya girma to irin shi shine ake fatar ya zama an fanshi wannan yaro shi ma daga abin da aka fanshi annabi ibrahim annabi isma'il da shi yace wa kana wa qad kana ahlul jahiliya kuma ahlul jahiliya mutanen jahiliya sun kasance ya ya faduna suna aikata hakika to da kuma mutanen jahiliya na aikata hakika su ba wani abu bane za a ce ba ko a wajen su to amma tsarin da suke aikata ko yanka hakikar shi ne ya sha bamban da musulunci ya zo sai cire ababen da suke gargajiya ce kuma ba addini ba ne da aka tsara ko kuma aka bar abin da yake shari'a ta amince da shi sai ya kaki kare zama cikin manya-manyan ibadu wa yusammuna ha aqiqa kuma tun a lokacin suna kiranta da aqiqa wa yulattihuna ra'sas sariyyi lidaniha suna shafi kan yaro da jinin dabbar aqiqa za su kwalemar kan gaba daya shafe shi da jinin kaga kan yaro shi ma tawul wannan yaron hadari ya ba hadari ba ne dabi'a ce irin ta jahiliya fa karra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam as-safha sai manzon Allah tsara da mincin Allah tabbata gare ne tabbatar da yanka cewa shi yankan shari'a ne wa absala ismal huquqa sai ya bata sunan huquqa kalmar haƙiƙa ɗin da suke faɗe mummunar ma'ana take ɗauke da ita to sai annabi ya bata wannan mummunar ma'ana da ke karkashin manufarsu da itilaki ko amfani da kalmar haƙiƙa nabi ce a'a abin da jahiliya suke nufi ba haka ake nufi ba sannan ya bata nakara fi sabiyi bi dalha annabi ya bata ya kore kenan ya hada shaka kan yaro shi dindirin da jinin ita dabbar haka an hana waɗannan miyagun halaye amma tabbatar da wancan abu sai zama yanzu yanka hakika ya tashi daga ɗabi'a irin ta jahiliya ya koma ɗabi'a ta musulunci aiki ne na addini yace fa kana la usiku al uquqa yace ni ba na son ta ya kangare wani yayi ba na so daga sai ku amfani da kalmar nasika ko aqiqa kamar yadda muka wuce a baya ko kuma zabiha yace ko nasika ko zabiha wannan bayani ya gabata kan wane ya kamata ko matsayin kalmar hakika wakala kuma a wani wuri yake cewa la yumassu ra'suhu bi dami ba a shafa kan jinjirin yaro jinjiri da jini ba a yi ko da kasu gobe haka ce a dan dangwalo a dan dangwala mashi ba a yi dabi'a jerin ta jahiliya wa akbar sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata a gare shi ya bada labari annama yubu anil mawludi wannan dabbar da ake yanka wa yaro inna ma yabbi an yakuna ala sabilin nusuki kal quluhiyyat wal hadid ya kamata ta zama tana kan tafarki na yanka na ibada kamar layya kamar hadaya an nusuk dabbar da za a yanka da harama da niyya ta ibada kamar yanka na uduhiyya layya kamar yanka na hadaya ga masu aikin hajji فقال النبي صلى الله عليه وسلم كمن أحب أن يمسك ولده فليفعل wanda ya so ya yanka wa ɗanshi dabbar hakika to ya aikata haka sai kira ka da suna na nasika kenan ana wanda shi ma bayani ya gabata a kai kan wannan jumlar ta cewa man a habba yake cewa to da wannan ta zama mustahabi bayani ya gabata kan cewa sunna ce mai karfi a gefen waɗanda suke cewa ma wajiba ce faja'alaha ala sabilil uluhiyyati sai manzon Allah sallallahu alaihi Allah su tabbata gare shi ya dauki hakika ya sanya ta a tafarin irin na layya ya zama ne kama tana jin sawun layya allati da ala Allah nuskat wa fila'an li Isma'il alaihi salam wacce Allah madaukakin sarki ya sanya ta a matsayin yanka ne na ibada kuma fansa da annabi Isma'il amincin Allah su tabbata gare shi wa qurbatin ila Allah azza wa jalla kuma neman kusanci ne zuwa ga Allah madaukakin sarki lokacin da aka yankan wata hanya ce da bawa zai iya kusantar ubangijin shi da wannan aiki na ibada mala yake cewa ghayru mustabi'in ba zai yi nesa da hankali ba mana ba zai gagari kowa ya gane ba ba zai zama ba ko ba sannan ba zai zama abun mamaki ba shine wa ghayru mustafa'ali fi hikmatillahi fi shar'ihi wa qadari ba zai zama yayi nesa da tunani ko hankalin mutum ba dangane da abin da ke cikin hikimar Allah wajen shar'anta shi da kuma darajar shi mutunta ko matsayi da aka bai wa yanka wani abu ne wanda kila ko da mutum bai da wani nasi kace me wata hikima kake ga ke cikin yankan layya ko yankan hakika ko yankan hadaya ko mutum bai da tasiri ya ce ka ina da akwai hikima kaza akwai ne hikima kaza to kaga lokacin da aka ce ga hikimomin shari'a kan abu to zai zama ba zai yi nesa da hankali na mutane ba yake cewa ba zai yi nesa da hankali ba bai faɗa mana menene zai yi nesa da hankalin ba akwai hikimar sama akwai wani abu da yake so ya ƙara wannan shine yake nufi yace ayyakuna sababan yanka dabbar hakika ga yaro yankan ya zama sabari da kusurin ilbatin walad da kyakkyawan tasowa na yaro yaron zai zama ya sama da ilbatin hasan zai taso yaro nagari yaro mai natsuwa yaro mai hankali yaro mai hazaka yaro mai son ibada albarkacin wancan yankan da aka yi mashi wadawa da salamaki da kuma dawwamar lafiya kowa aka yi mata haihuwa roƙon Allah ya kiyar ya zama na ke yi kowa ba kowa ba zai so a yaba mashi yau asibiti gobe kenan kuna cikin hospital kuna general hospital kuna local hospital kuna wane ne kullum ba wanda zai so haka masoya ma ba za su yi maka wannan fatar ba ina ga sai dai makiya in an so a wahalar da mutum sai a roƙa maki Allah ya ba shi ya daula iya yayan shi kowa ya kai maza ka ce gidan ku akwai mara lafiya in dai da wani mai daure shi za ka fara hararowa ida sai dai ka je ka ci mita kofar gida yana wasan tsaka ko da ka komai zai iya faruwa to kenan yankan hakika ba zai zama yayi nesa da hankali har mu kasa karba ma idan an ce yanka hakika na da tasiri wajen samar wa yaro lafiya ya fita daga da'ira ta masu laulayi zuwa da'ira ta lafiyayyu ya ce wa tsuli hayati da kuma tsawon rayuwar shi yanka hakika duk zai iya tabbatar wa yaro da haka an yanka maka hakika sai Allah ya sa albarka cikin rayuwar sai ta tsawo annabi ko yana cewa mafi alkhairin ku shine wanda rayuwar ki sai tsawo kuma aikin shi yayi kyau kyakkyawan aiki sannan kuma ga rayuwa doguwa yace to kenan waɗannan ababe ba za su yi nesa da tunani ba idan mun zayyana su cikin fa'idodin yanka hakika yace fi hibbihi wannan za su faru cikin tsari da zai samu min zararin shaitani daga cutarwa ta shaitan hatta ya kuna har ya zama kullu hudwin min hafida a kulli hudwin min kowace gaba daga cikin dabbar hakikar fansa ce ga kowace gaba daga cikin yara sai zama gabobin dabbar da hakikar ta zama fansa ga gabban yara in an ce fansa to daga ne samun kariya daga shedan za a samu wannan kariya in ma a ce a cutar da shi a lafiyar shi ko a cutar da shi a tunanin shi ko wani abu sannan zai zama sila ce ta dawwamar mashi da kyakkyawan tasowa wanda duk wanda yana ci abin da ake fata wali hada saboda haka ne yustahabbu an yuqala alaiha ma yuqalu ala al-uluhiyya an so a faɗa lokacin da za a yanka dabbar hakika irin abin da aka so a faɗa lokacin da za a yanka dabbar suna shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibnu abi shayba cikin al-musannaf haka imam al-bayhaqi ma cikin as-subura yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗa a lokacin yankan dabba kuma yakan koya wa mata habbai in sun zo ce bismillahi wallahu akbar allahumma laka wa ilayka hadhihi aqidatu fulan a wata riwayar ko kuma ce take ta ce bismillah a bismillah allahumma hadhihi laka wa ilayka aqidatu fulan sai a faɗi shi sunan yaron kenan ko bismillah wallahu akbar hadi haqiqatu haqiqatu fulan da sunan Allah ya Allah wannan yanka ne da za a yi gare ka don kai kuma ita ce dabbar haqiqar wani ya ma ka gara da za a yanka dabbar galiban an ma riga ya faɗa suna sura ka an san suna in ma sai ba a faɗa ba to ai shi wanda zai yanka ana tsaron koban ne ya san sunan da zai sanya saboda ba zai sanya aiwa ba kuma a fara sashi da sai a kama aka ce kana abu zalim abu zalim yake ta kaltu abu abdullah na tambayi baban abdullah ahmad ibn hanbal ke nan Allah ya mashi rahama ila arada rajulu an yahukka idan mutum yayi niyyar yanka dabbar hakika kai fa ya kudu malam ya kake ne zai ce kada ya kudu bismillah zai ce da sunan Allah wa yadfahu ala niyya sai yanka bisa niyya niyyar ita ce ya ce hadihi aqiqatu fulan wannan ita ce aƙidar wani ko da bai furta da baki ba a zuciya tun da yake yankawa ida misali ya biyo ta mahauta ya yanka na balam ya yanka na walima ya yanka na kinsani yau kuma ga zai yanka wannan yanzu zai yanka wannan kaga ya san niyyar wannan ta sha bamban da wancan na mala amalu min niyyar kuma wannan niyyar kuma har alkan a zuci zai kudurta sai ce sai wannan kudurtawar cewa wannan dabbar ba ta balam gun an jima ba ba wata layin kiliki ba ce ta hakikar yace kama yuzakki bi niyyati kamar yadda yake yin ne yankan layya da niyyar ya kula hadi ya hakikatu fulan ibn fulan in yazo yankan zai ce wannan ita ce hakikar wani dan wani bismillah wallahu akbar lahumma hadha laka wa ilayka hadi ya hakikatu fulan ibn fulan wannan ita ce dabbar hakikar wani dan wani wane sunan shi sai kuma masunan mahaifin shi da ruhun da abahi wani hada ya kuma fi a na kuma minka wa laka wani wurin hajji a cikin sallar sallama yana cewa Allah kuma minka wa laka ya Allah wannan daga gare ka ne kuma don kai mun nemo abin daga halaliyar ka kuma ga shi muna yankawa don kai idan ba abin da za mu yi da ya fita daga cikin umarninka ويستحق فيها ما يستحق في الألوهية من السلفة وإطعام وإطعام الطعام عند حوادث السرور سرور العوام. an so a aikata a cikin dabbar hakika irin abin da aka so a yi a dabbar layya min sadaka na daga ba da sadaka wa ita'ani ta'ani da kuma ciyar da abinci inda hawadin sururi da yawa lokacin faruwar manyan al'amura masu sa farin ciki akwai da aka tsallake ina to kaman ba ina da bambanci ne ina ne yake Allahumma minka wa laka bi sayyidi sayyida wa yusahabu fiha ma yusahabu fil urfiyyati min as-sadaqa wa tafriq al-lahadi ba shi a nawa amma kuma da shi a wannan mai tafi ke yace wa yustahabu fiha ma yustahabu min al-udhiyyati min al-salakati wa tafriq al-la'ani da kuma rarraba namanta fadhiha tu an al-walad yankan an yi ne a madadin wannan yaron فيها معنى القربان والشكران والفداء والصدقة وإطعام الطعام عند حوادث السرور لإخواني شكرا لله يقول شيئا لتركيكي yake cewa domin a cikin wannan yanka akwai wani abu na ma'anar neman kusancin Allah madaukakin sarki ta kuma fi girman ibada ai wacce mutane suka amfana ba raba nama wa shukurani da kuma godiya ga Allah ba kayan ka bane dan kanka kayan ka ne saboda shari'a ta ce ka yanka to ita shari'a ya ta ce ayi da nama daga cikin umarni da abin da aka so ayi da nama a rabar a ta kaga sai a rabar din shine cikar godiya wal bida da kuma fansa ga yara shike na an yanka ma yaro hakika kuma an tattara sun koma sun cinye anya fansa kan koyaya wa sadakati da kuma ba da sadaka ayi a bayar da sadaka a bayar da kyauta nan yana ya faɗi sadaka amma kyauta ma ta shigo wanda za ka bayar saboda kusanci amma fi so ka bayar saboda buƙatuwar wanda za ka bayar wa iza'ani ta'ani da kuma ciyar da abinci haka kenan bayan naman ma na akida a iya nemo buhun fulawa ko buhun shinkafa a wani girki sai a haɗa sai wasali da nama abubuwa mutane ga kuma wasali sai a cici duk ana son haka inda hawa da sururi musamman irin abin da ake lokacin faruwar al'amura manya da ke sa farin ciki akwai abajo da yin suka zo za ka ga ana ta kuka wallahi babu kuɗi wallahi garin ya yi zafi amma kuma sai ka gane hada-hada yanzu zai wuya a yi a ƙasar hausa ka gai shi kamar kamar falalar dutse an je da aka fi kaga ana fito da ta'amul yadda wani ya gani ne na hannu ɗaya ko na hannu biyu wanda za a ci da hannu ɗaya ko kuma wanda ɗaya ne bi sai taimakon ɗaya hannun ko na ko na hannu ko na cokali to irin wannan irin shi ake so in dai wannan karfin hali ne in an zo biki ba za a yi kisa masu ba ya kamata in an yi haihuwa ma a yi wancan karfin halin in dai biki farin ciki ne to haihuwa ma farin ciki ne but haihuwa ma ci gaba ne na wancan farin cikin ya kamata in har an yi biki an yi abinci an raba lokacin biki in aka yi haihuwa ya ko gida aka ba mutum wani mukami musamman tsarin yadda muke a kasar ko za ga wanda ya sauka mukami ba a taya shi murna ya kamata sai wanda ya sauka ne a taya shi murna ku shi gano ya nun ce an naɗa wani kaza kun gama kallon kwallo a fili kawai ka koma gida wajen karfe tara sai kana gani kawai a rikinki an ba su kwamishina ina ga su ba su tsari da gidan nan a cike gida ma da asuban wani zai kawo ta mota ya ce a daga kai yara makaranta amma kuma akan suke tafiya su fi don kwallo lokacin saboda lokacin a cike yake shi ma me na kama ya ci bare dan tari yanzu ko namu ya je kusa da danjin ko ragowar ne wai ya rika wurgowa ya rika wurgowa ya rika wurgowa kar ya mayar da sunan yan mantiya to wannan shi ake so mutum ya a kiyaye lokacin da aka sami bukukuwa ko aka sami haihuwa ya ce wa shukuran lillahi da kuma godiya ga Allah madaukakin sarki wa ibharan bi ni'matihi allati hiya ghayatul maqsud min an-nikah da kuma bayyanar da ni'imar shi wacce ita ce ƙololuwar manufar mayin auren aka tambayi ma'aurata ko aka tambaya a madadin al'umma aka tambayi shari'a me makasudi me manufar yin aure sai dai aka samu zuriya sauran abubuwa za su biyo bayan sauran abubuwa za su biyo bayan aga nabi ke ta in har ma akwai shugunci to a cikin ababe guda uku ne daga cikin da ya lissafa har da matar da ba ta haihuwa kaga kenan daga cikin manufar auren a samu haihuwa alimamu al-ghazali ya ce ya wulu ibn cikin ta daga cikin manufofin yin aure samun haihuwa daga cikin kuma manufar samun ƴaƴa faranta ran iyaye da kwantar masu da hankali ɗaya kenan yi wa iyayen hidima tun ma iyayen za su iya da kuma yi wa iyayen hidima bayan iyayen sun gaza da kuma yin masa addu'a da bin Allah don kiyaye ci gaba da samun lada bayan rasuwar da kuma rasuwar wasu daga cikin ƙananan ƴaƴan kafin balaga don su zama masu neman ceto ga iyayensu a filin alkiyama a ranar lahira to in ka cire wannan ka ce to me manufar yin aure sai ga in ban da haihuwar duk wani abu da za ka harawo za a iya maka shi da kuɗi in ka ce wanki a aba sai na ma za a yi maka wannan in ka ce abinci za ka yi zuwa littafi za ka fara zun ma'aikatan su suka haɗa maka abinci in ka ce kaza ka yi ja duk za a iya nemo wanda za ta yi maka ba ma haihuwar ba in dai ba za a haifi 'ya'yan kwararru ba ne to sai dai ta hanyar aura to kaga ya dace idan aka bai wa mutum babbar manufar yin aure to ya yi godiya irin godiya ko ya yi murna ya yi abinci irin abin da ya yi lokacin aure in ma bai wuce haka ba ya ce fai da shura al izahabu lil nikahi alladhi huwa wasilatun idan har an shar'anta ciyar da abinci yayin yin aure alladhi huwa wasilatun wanda wannan auren hanya ce to nan ma akwai bugu guda biyu shi da zai zama ni ba na mu aka ɗauka ba ni da ya ce alladhi huwa wasilatu ila husuli hadhihi ni'ma akwai kuma bugun da yace alladhi huwa wasilatu ila khuruji hadhihi ni'ma haka yasa ila husuli hadhihi ni'ma in yace in har an shar'anta ciyar da abinci yayin yin aure wanda shi ne hanya zuwa ga samuwar wannan ni'imar ta aure to kaga sakon yayi in kuma an ce in an shar'anta ciyar da abinci yayin yin aure wanda shi auren shi ne hanya ta fitowar wannan halittar shi abin da aka haifa shi shine nasma da namiji da mace duka nasma ake cewa to yace fa la an tushra inda la ghayatil matluba aula wa ahara to lallai a ciyar da abinci lokacin da aka samu haihuwa wanda shi ne an kai manufar da ake nufi da aura to shi ya fi dacewa ya fi cancanta nan abu za yi taru suna ba ai ko na bikin ma da yana taruwa ne don an ta abinci wannan mai shi ma zai ya ce a taru don an ta abinci amma ba za yi taru suna ba abinda ake nufi a nan ai ya halatta a ce a yi walima ta ta suna ko a yi abincin ba sai ka kira mutane masu sun wahala ba yanzu ba korona yake ba a san yin aikuka da juna kawai mutane kawai ka aika musu a fara aika wa makota da ce nan gidan su bakwai ne ga ta kawai nan kowa da fatan kaza inda ya alfa an tada ne ko shinkafa da ta sosai ko wani girki da an tara da mutum taba irin shi duk sai a aika musu wannan fa a aiwa da zai ce aiko muku da shi a yi ma yaron da aka haifa addu'a kaga ya mabi ka zo a fata maka riga ko kuma wani abu makamanta haka wanda shi tarin suna ma a yanzu sun ka lura ai ba ma abincin ba za ka ba abincin ana dai ruwa ne wasu dai na dan amfana saboda kullum addu'o'i amma galibin mahalartan ba su amfana da komai na abincin ma aka sani ba yi yake ba sadda ka wanko cokalin da ka zo sai a ce maka yara an yi addu'o'i an tashi an yi addu'a an sa musu suna an gama kama wancan da za a rarraba wa mutane shi ne mafi muhimmanci na san mabukatar to an aika musu da shi wannan maganar mutum zai iya samun ta cikin almubuli na bulu kudama juzi na goma sha uku shafi ɗari uku da tasa'in da tara ya ce wa shuri'a an shar'anta yankan hakika bi wasfil zabhil mutazammal lima zakarnahu min al-kitab da siffar yanka wanda ya kunshi ababen da suka ambata na hikima ababen da aka ambata na hikimar yin yankan su suna nan an tattaro su an faɗe su yace bala a hasana babu abin da yafi kyau wala a hana babu abin da yafi daɗi a rai tilkulu da azukata min misli hadhihi shari'ati fil mawdu'i irin abin da yake kamanceceniya da irin wannan shari'a game da yaro mana yaro da aka haifa aka karanta mana waɗannan tsare-tsare to babu wani tsari a duniya da zaka ga yawa jinkiri ga ta irin wannan tsarin na musulunci sauran ƙasashe wani in ka ce za ka a raba fulawa ba a raba fulawa a yi kati da kalanda kawai a rarraba mutane shi ke da abu a tajin ba ba ne aski ba ba ta ba mai zafaran ba ba a auna abin an mashi sadaka da kwatankwacin nauyin gashin ba sai ga in ba a shari'ar musulunci ba kada abin da ya fi kyau ya fi daɗi a zukata irin misalin wannan tsari na shari'ar musulunci fil mawludi game da abin haihuwa wa yace wa ana na hauli hada a bisa wannan tsari jarat sunnatul wala'ini bil manaki wa ghairiha sunnar shirya walima a auratayya da makamantansu suka gudana haka ne shi bayan an yi ana so a yi walima aulin wa rauni sha'ar wannan ma ana so a yi tare da abinci da wani ba wa mabukata ya ce fa inda haɗa buharun lil farai domin a cikin raba abincin nan akwai bayyana farin ciki wa sururi da murna da ikamar shara'iyyar islami saboda an tsayar da shari'o'in musulunci wa kurujin nasamatin muslimatin da kuma fitowar wata halitta ta mutum musulmi yukasiru biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da kowa ba yawmal qiyama wata annabi sallallahu alaihi wa sallama zai takara da wannan yawa a cikin sauran al'ummomi a ranar alkiyama zai dara kowa wanda kuma annabi haka yake so sai dan ba a wannan auren ba a wancan haihuwar ai ba za a yi ba yanzu kan fara yana cewa ko ba komai a cikin haihuwa to jin daɗin da annabi ke yi na a haihu kuma musulmi kuma ran lahira ya yi takara ko alfahari da wannan yawa ko dan murnar da annabi zai kai ma ya kamata ka ji daɗi inna al-muhibba liman yuhibbu mudhib in dai kana son mutum ba din da wancan mutumin yake so zaka ji kai ma kana son shi mutum da aka annabi yake so kaga a ce lalle ya dace a yi murna kwarai yake ta abu da lillah yana mai bauta ga Allah wa yurawimu aduwahu kuma yana mai turmuza hancin makiyi a kasa makiya yanzu ba sa fata da haihuwa yasa kullum tsare-tsaren zaga na aran a ana haihuwa ne duniya ta yi yawa wani iya yake duk da dinga ake yi sai ake mafa aiki ta ce gwamnati ce ba ta samun kuɗi da yawa kun yawa ne ai kun yawa ne sai a ɗauko karin maganar ba wai wacce ita ma ba haka shi ba wanda yake nufi mai ma haka yake nufi da kuskure wai dan mu yayi yawa baya cin bai amma wannan bai hana kuma a dumbuji kuɗi a fita waje ba ya hana ba sai a dumbuji kuɗin gwamnati a tafi duba yaro yana jami'a amma narzon kwasa-kwasai goma ya ci uku ya fata bakwai shi ne za a yi walima a farfajiyar jami'a a turai da gada amma nan kuma an ce ba kaza da za a cike wani rani a kan titi bayan allah su ce lafiya ai mutanen ne sun yawa ko kuma a kawo tsare-tsare na cewa mace ba za ta yi aure ba sai ta kai shekara sha takwas wannan ka'idar tana na ta zauna to ƙara shekarun za a yi to mace ka ce sai ta kai wa'in can shekarun nan gaba za su ƙara sai ta kai ashirin ko ashirin da biyar ko talatin na wuce yanayin da ya kamata a ce ta yi aure har ta ma samu zuriya wata sai ta je shekarar da za ta gama da ya kamata ta gama haihuwa a shekarar kuma za ta fara a aikace a ga an jaza mata an ɗigo mata da fashi an wahalar da ita to amma da ga tsari na addini shine a yi auren a hayayyafa Abdurrahman Sa'adi yana da mutum dai malamin kai za ka gane auren ya kamata kai la'akari za ka iya rike su ko ba za ka iya ba don wata maganar wai in talauci ya mutu ya kara aure ba ma hadisi ba ne don an shari ma gaskiya ba zai ɗauki wannan maganar ba kamar a ce ne in ɗakin ka ya kama ka watsa fetur wace wutar ce maza maza ka gama ci kaga dole ba ka wannan sharu da ka ce ake kai ban san shata ta yi mata gari ne ba kuka da kaza ba sai talauci ya ɗauki da kara aure a gara ba haka ta ce ba in kana da halin ka ƙara yin shi ke nan fanki kuma saba lakum min al-jinda matna wa thulatha wa ruba in kuntum alla ta'dilu fa wahida haka haka shi ke nan muke huta yace wannan ma akarra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-haqiqata fil islam yayin da musan Allah ta rada kinta Allah tabbata gare shi tabbatar da hakika a musulunci wa hakkada amraha ya karfafa al'amarinta wa akhbara anna al-gulam murtahabun biha ya kuma ba da labarin cewa yaro jinginanne ne abin tsarewa ne daga ceton mahaifin shi da ita wanda maganar za mu zo za a dawo ne sake dawo ne ita bari ita ma yake mutum fida ko mu fassara shi da annal gulama muttahamun biha yaro jinginanne ne da hakikar shi ma da sai an fashi dai zai zama ba jinginanne ba ya ce na ana annabi sallallahu alaihi wasallam النبي صلى الله عليه وسلم يا أنا الأمر أن يجعلوا على رأس السرير من الدم شيئا يا أنا الأمر سي ولا أبو ندق الدني أكن ياو وسن لهم أن يجعلوا عليه شيئا من الزعفران يسن كامل سسنيا سسنيا ولا أبو ندق على الزعفران أكن يارا madadin akwabin a damfaro jinin dabbar a yaba mace a kai to a shafa musu turaren da a fara da annabu sun jahiliya domin su mutane a jahili su yan jahiliya inda ma kanu yulattahu na rasal mawludi bi jabil aqiqa tabarrukan bihi suna shata kan abin haihuwa da jinin dabbar aqiqa wai dan neman albarka da haka wai jinin na da albarka don haka a shafa mashi jini mai albarka فإن كتبت فيها دومين ويدين تبر حقيقة كان مباركا عنده ويتكيك البركة ما أولهم حتى كان أرسك كسن شيء يلتقون منهم آلهته wannan jinin dabbar hakika sai ya wuce yaron ma sai ana ɗibo shi ana shafe gumakansu da shi ta abuiman da hawa ikirama domin girmama gumakan da kuma mutunta su ko kome ya umarci al'umma bi tarki zalika da nisantar haka bima fihi min at-tashabbus bil mushriki saboda abin da ke cikin shi na kamanceceniya da mushriki almar'u ma man ahabba huwa yawm al-qiyamah yace wa uwi anhu bima huwa afdalu lil ahwayi aka canza ma yan al'ummar annabi wannan mugun aikin da abin da yake amfani ga iyayen walil mauludi ya ga amfani ga shi abin haihuwar walil masakini ya ga amfani ga al'umma kaga hikima da kira kenan sun su muku aka je ba da hakika iyaye su amfana yaro zai masa amfani al'ummar da aka haifa a cikin su aka haifi yaro a cikin su amfana amfanin farko ma da naman hakika wani an rabu da haduwa ko shi ma da ciza abincin hakika shi ma ya taba sannan yaron ma zai amfana an mai aski an shafa mai turare an mai kaza an mai kaza an gyara rayuwar ki ta nan gaba saboda an ba shi garkuwa daga keda ya samu ke mutunci kaga kowa ya amfana da hakika amma a ce a ɗibo jini a shafa mai aka amfana da shi yaro ma ya an cutar da shi ne yaro an cutar da shi duk da babban sallah ma ta yaɗa cewa an fahimci korona ta koma kan raguna kila lokacin an so ne kar a yi layya amma dai mutane sun yanka kaga kila ma yana kun shi ma dai haka yake ko sakin ne kuma a tsamfa da kan yaro kaga an cutar da yaro ai yaro daga zuwa an yaba mashi ko shari'a sai ta hana wannan tsari ko wannan muguwar ɗabi'a to ma da ya lissafo wannan menene aka amfana da shi ta ɓangarori da dama ya ce wa huwa alkura fi tsafiri shi ne haske kan yara shi yaro ya amfana kenan wata sassu ke bin zai na tishari zahaban aukinsa sai kuma sadaka da tsawon gashin kwatankwacin nauyin gashin na zinariya ko azurfa ta gona talakawa al'umma sun amfana wa sanna da kuma ayyulat da kun rasarin za'afaran kuma ya sunnata cewa a shafe kan yaron da za'afaran a sayyibin ra'i hasil hasalin launi wannan za'afaran turare ne da yake da ƙanshi mai jaɗi tare da launi mai kyau badana na adin gani safarin fili a nafadisin ra'ihatin na jikin aini wanda yake kasanta yana da wari mara daɗi sannan ga shi na jasa shi a karan kan shi ai jini da jasa ne shi ne in an ce jini wanda tunanin da zai fara kai a wajen shi musamman irin wannan shi ne suke ta addabul maskutu kenan jinin dabbar da ke kwarara duk da su laraba a jahiliya dabul masku yana da nau'uka balarabe dabbar bila tsayama to sai zai kuda wata jijiya kawai ya kafa kai ko ya tara wani abu ya ce tatso nona a ya tatso jinin ya je ya in ya zuwa ɗan shishari masa wurin su je su gaba da rayuwa wannan jinin haramun ne haka in an yanka ta wannan jinin da ke fita haramun ne amma misali an yanka ta an bari ta gama duk shura da za ta yi mahauci ya zo ya teke ta a cikin kuma za ta rika ganin wani jini nan da ta to na aka dan wanke ba an yi iya din da zai kuma aka tafasa kuma aka ga dai jinin irin wannan bai shiga ciki ba amma kaga su masu shafa kai ba irin wancan suke ba da irin da ciki suke yi ba da shi wannan jinin mai gudana ko mai kwarara mana ce wasu za'afaran shi ko turaren za'afaran min asiyamin tsini yana da da mafi ƙanshin nau'ukan turare wa adatsafi kuma mafi taushi wa ahsanihi launa ko wa adatsafi mafi taushi daga cikin turare sai ka sai ka shafa inda ka shafa za ka ciye maka daɗi wa sanihi launa kuma shine mafi kyau ga launi launin shi kawai yana ɗaukar hankali wa kana halku rasihi kuma aske kan yaro da za a yi imatatul azan ai kawar da kazanta ce daga gare wa izalatul li'arin da'i kuma kawar maki da gashi ne mai rauni ya rufa sha'arun aqwa wa afdalu minhu wa afdalu lirra'si don a ba da dama a samu maiwa ta tsirowar wani gashi mai karfi mafi tabbata a kan yaron ko mafi amfani ga kan yaron ma'amasi hijirar da hafifi a nisari ƙari a kan fa'idar da yaro zai samu hamashi a ciki da sauƙaƙa mai zai ji kamar da a tsora mai wani kaya ne ko a tufa mai wani hular kwano sai a tufa ya ka ɗaga mai zai ji an sauƙaƙa wa fashe masajar ra'ad da kuma buɗe kafafen gashi da ya karu da bukharu min domin tururi ya rika fita na ce turi ba dole wanda za a gani ba a ta wanda ba gani shi za a yi ba wanda masu yin cikin tabbatar a wuri bi yukirin wa tsohula cikin sauki da sassauci to da ka zai rika samun kaiwa da komowar iska wanda wannan zai samar maki da isasshen iska wanda umarwarki da kai shi ke bukata da jiki ma gaba ɗaya ya ce wasu dalika a cikin wannan abin da za a yi na aska gan da zafin yaro da samun damar kaiwa da komowar iska akwai karfin wuyar da wasari za a karfafa ganin yaro wa shammihi za a karfafa shakar yaro hancin zai aiki yadda ya kamata wa sam'ihi za a karfafa jin yaro wannan fa'idar suna ciki to kaga kina kai hakika yaro ya amfana jama'a sun amfana iyaye sun amfana in kasar ma da musulunci take ikirari da shi wala har daular ta amfana saboda kenan an alamta mata cewa in sha Allah ire-iren waɗannan yara ba za su taɓa zama 'yan daba ba ba za su taɓa zama 'yan tada kayar baya ba saboda an riga an ɗauko mataki min awwal yawmi malaki wa shuri'a an shar'anta fil mazbuhi game da abin da aka yanka anin zakari da shi yaro na miji mana an wa shara'a annabi ya shar'anta fil madbuhi anin zakar game da dabbar da za a yanka wa yaro an ya kula shatayi ya zama awaki guda biyu ke buharar shi sharafi don bayyanar da darajar yara wa ibahatan li mahallihi na haka ya rubuta ko na da kuma ibahata da bimahalli alladhi faddalahu Allahu bihi akwai inda akwai bugun da yazo da shi wa ibanaka ila kun da yasa haka ko in yace wa ibahata kamar ma wa ibanaka din ya fito wa lafiya ibanaka ya ji ni ma na wa ibahata da yasa amma kalmar ibanaka din ko mai hakiki mai sai dauko wa ibanaka li mahalli kaga yace in kai yanka wa dan da aka yi ba maka namiji a dabbobi biyu na dai ka bayyanar da darajar yara sannan ka bayyanar da matsayin nan nashi da Allah ya fifita shi da shi alal kunsa akan mace a rijalu ka wa muna alal nisa yanzu ka fara ka nuna daga haihuwa eh ka namiji fa namiji ne kama faddala hu fil mirasi wasiyati wa shahada kamar yadda Allah ya fifita namiji a gado da diya da shaida kamar yadda muka bayar da misalai darasin da ya wuce وشرع النبي يشرع أن يكون الشاتان مكافئتين awakin ko dabbobin da za a yanka su zama tsara rikin juna akwai bugun da aka sa mukafa'a ni amma dai ko da a larabci bai yi ba saboda kabaru kana ne ya kamata ya zama mansubi ne bil yaqi ya zahu musanna amma akwai bugun da yazo ayyakuna shatani mukafa'a ni kuskure ne kuskuren madaba ne kenan an yi wahayi ne amma mukafa a kai ne shi ne kana ahmad ke riwayatin ke riwayata abi dawud Ahmad ibn Hanbal ya faɗa cikin riwayar Abu Dawud mustawiyatani in an ce mukafi'atani ko mukafi'ataini su zama mustawiyatani madaidaita au mutaqaribatani ko su zama sun yi kusa da juna to me yake nufi shine za ku ji a gaba wa kana fi riwayatul maimuni Ahmad ibn Hanbal ya faɗa a wayar riwaya ta al-Maimuni mislani su zama daidai da daidai da suna wa fi riwaya ta Ahmad ibn al-Harith a riwayar Ja'far dan Harith tushbihu ihdahuma al-ukhra dayar su tayi kamanceceniya da dayar li anna kulla shatin minhuma kanat badanan wa fidaha saboda kowace ɗaya daga cikinsu ana so ne ta zama wani madadi kuma fansa yaron da aka zo za a yanka mashi namijin da za a yanka mashi guda biyu so ake kowace dabba ta zama akwai aikin da take yi na wancan fa'ida na hukunce-hukuncen hakika sannan kuma fansa ce to sai su zama iri ɗaya ya fi dacewa don ba za ka so kuma ka raba aikin yaron ba a fa'idar da yaron zai samu daga hakika shi haka yake cewa wato ilati shatani an sanya dabbobin guda biyu ne bukati a taini su zama tsararrakin juna fil jinsi wa sinni akwai bugun da aka rubuta fil hasani wa sinni ko dai ya zama fil jinsi wa sinni dabbobin biyu ana so zama jinsin ya zama iri daya idan ma idan ɗaya mace ce ɗayar ma ta zama mace ko maza duka ko mata duka sannan idan awaki ne jajaye sun zama duka awaki jajaye idan farare ne farare in rakuma ne rakuma in can ne can idan ba za a zuwa combination mara kyau ba sani ya ɗaya rago ɗaya a ne ba ko dai a sai da rago a nemo wata sanyar ko a sai da sanyar a nemo wani rago to haka ake so su zama wasin sannan shekarun su ma tunda kake sa a samu tagwayen raguna ko tagwayen tumaki ko awaki ko gunsuna su kawai sai ka yi da su rana ɗaya aka haife su sai dai idan ɗaya bai da lafiya bai kammala irin ɗaya mutu kuma lokacin akwai buƙatar a canza amma dai su zaman shekarunsu iri ɗaya ne kusan iri ɗaya wato da ta to kamar zai fassara mana waccan magana ta cewa ne an na kulle shafin min kuma kanar badalan mafida'a ya ce fato da ta ka shafin wahidi lokacin da ka nemo dabbobinka guda biyu suka zama iri ɗaya to ana su za a mayar da su ne kamar dabba ɗaya wani ma'ana abin da yake nufi da wannan shine annal bila'a ita wannan fansar da dabbar za ta yi wa yaro na waka a bishafil wahidi na kana yabbaki an ta kuna fadilatan kamila wannan fansar da za a yi wa yaro da za ta auku da akuya ɗaya ko dabbar hakika ɗaya da kana yabbaji an takuna fadila kamila to da ya fi kamata ta zama cikakkiya kuma mafi falala misali yaro ne yanka ce guda ɗaya za a yi mashi yaro ne ya biji manna yanka biya ka yanka ɗaya to kaga inda ɗayar za a yi sai ka ya kamata ka yi ƙoƙari kar ka nemo kuma wani gajiyayye a nemo lafiya yake saboda ka sani ba wannan tsayin da za ka yanka ma yaron ka namiji ba so kake mai aikin ba guda biyu kaga kuwa two in one ai dole sai an samu da one by eight two ai kaga aiki ne sosai so da ka ɗayan dole ya zama cikakke mai fadalla mai girma to yanzu da aka ce biyun za ka yanka su ma biyun so ake a haɗa su su zama kamar guda ɗaya yace falan ma wa haɗi shatai to kayanka guda ɗaya mai kyau to idan yanka ya kasance da dabbobi guda biyu to nan wata rubuta lam yi kumar ko ko lam yi kuman lam yi kuman ya ji amma ko sai sa lam yi kumar ni ma na lam yi kumar ne amma bai yi ba falan ma waka bi shatai ne yayin da ya auku da dabbobi guda biyu lam yi kuman ayyuta dawwata fi ihdahuma ba za a amince yiwuwar a samu a ɗaya daga cikinsu ba ya ɗauki wani yanayi da ba shi ya kamata ya ɗauka ba don yi ta wasu a nan shi ne ya ta'ammar ya kamilu lam yukuman an yutajawwaza fi ihdahuma wa yuhawwina amrahu wa yuhawwina amruhuma akwai yiwuwar dabbobi biyun da za ka yanka ya zama ɗayansu zai iya gajiyawa ko zai iya zama al'amarin shi kaskantacce ne in an kwatanta da ɗayan ya ce in kana kada asala da fida'u bil wahidi to idan har yaro ya iya samun yanci da fansa da dabba ɗaya wal ukhra ka annaha tatimmatun ghayru maqsud ka annaha tatimmatun ghayru maqsuda yace to kaga kenan wannan ra'ayi ne na wasu ɗaya ta biyun kenan ta zama cuko ce kenan ba ta da ba ita ake ba ta da manufa ba ta da amfani wai fa shuriya an ya kuna bukati a dai dan a kauce ma wannan matsalar sai aka ce to ka yanka mashi tsararrakin juna abin da yake nufi a nan misali yanzu na ka ce in wani aka yi mai haihuwa sai ya yanka dabba ɗaya kaga yaro ya samu fansa ko to shi kenan kai da ka zo kai ma sai ka ce kai biyu za ka yanka amma sai ka samu ɗaya mai daraja sai kaskantacce sai ka yanka biyan yanzu shi fa wannan yaro ko kai aka tambaya ka ce to akar makalla yi mana cikin din wanda za a fara mashi fansa da ita shi keken za ka sa to idan ko har an fanshe shi da shi keke daga baya kuma aka zama ki za a sace fansar shi da karami an fai daɗi ne za a warware ba to dan ka kauce ba wannan shigar da yanka ce to in ka tashi ka zo da dabbobin kimar su daya e duk wanda aka dauka ya rubu ya kuma kuma ko da an zo ƙara fansar irin kada da za'a yi to a ji ana koma baya yace dab al-li'adan tawakkuli dan tunku da wannan tawakkuli to wannan ba in ba irin su ba ai hararo shi ai ba a hararo shi ba ko kuma da kiyama ta riga ta yi tasiri shi ma duk sai ko namiji ne ka yanka da ya kawai to ka san mutane kuma in mazhaba na da sauki an fi saukin yin da da ma duk cewa a yanka biyan zai wuya a yanka duk da ai na koma shafi'iyya saboda sun gina ta aka ce amma ka gani mace mu na ta zama ne ke saboda ta aka ce a yanka amma dai da ka yanka biyun da yaki ma da cewa fi hada a cikin wannan tambihun akwai fadakarwa ala tahzibil aqiqati min al-uyubi da tsarkake ko tsarkake dabbar aqiqa daga aibobi a tabbatar ba ta da aiki allati la yasifu biha al-qurban aikin da bai kamata a yi aikin ibada da dabba ne gare shi ba min al-azabi kamar yadda ake alayya akwai abubuwa abin nan aibobi guda hudu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba a nahiya da dabbar da take da su akwai al'arja'u shi ita ce dabbar da take da gurgunta gurguntar ta har ta riga ta fito fili ba za ka iya abin nan tinta ba sai kuma al'aura wacce take da makanta ko kuma mara lafiya wacce ba ta rashin lafiyarta ya bayyana sai kuma al'adifawu ya fi shiya mara mai to aka ce ba za a yi da wa'annan ba ko da suna aka zo to wannan din shi ya kamata a ga cewa an kiyaye ba da yake cewa kajin to ne fa an yi sabani shi ma'ana hazal hafsi wal irtihad game da ma'anar baiwa yaro kari abin nan a wa min hako fakko rihani da mawdu ya sake koma can ba wa min ha ai wa min fawaidil aqiqa yana daga fa'idodin hakika fakku buɗe nan ya kuma zai ci gaba da bayani akan ababen da idan mutum ya yi su ko ya yanka dabbar hakika da cika waɗannan ababe na fa'idodi to zai iya samun waɗannan darajoji zai iya kuma daga ƙimar yare ya ce daga cikin fa'idar hakika fakko ne halin mauludi warware ma yaro ya baibayi na jinginarwa fa inna hu murtahanun bi aqiqati wannan yaron a jingine ki da aqiqar kama kala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga wannan fassar ita ce ta biya wa sosai mun mutu a baya ce bai fara amare wani hanbal kafin shi ma wasu malaman duk da tsoro kenan الإمام النووي هنا في الثاني المجموع شرح المحدث جزء نتفل جزء نتفل ne maganar Afirka daga shafi dari hudu kamar da shida haka. Ko shi ma ya ce wannan hikimar ita ce hikimar aƙida wannan ce hikimar aƙida. Haka Suleiman al-Khattabi ne ma'alin sunan shi ma wannan maganar ya faɗa. Sauran malamai da daman gaske to ita ce yanzu ita ce wurin gari kuma zai ya dawo mawa ita akwai ba abin haduwa ba maganar bai ce ba haka take ba amma bayanai sun zo da wani sabon karatu shi ne ce waka teksto ne ba sai dai an yi sabani shi ma'ana adal hafsu wa lafiyan game da ma'anar wancan tsarewa da za a yi wa yaron da bai maki da ba an ce za a tsare yaro ba zai iya ceton mahaifin shi ba yaron zai zama a cikin ba zai amfani iyayen shi ba فقالت طائفة wasu malamai suka ce huwa mahbusul murtahan an shafa'atil walidai wannan yaron an jinginar da shi an tsare shi daga yin ceto ga mahaifai kama kala asa kamar da asa ya faɗa wa tabi'ahu alayhi al-imam Ahmad kuma al-imam Ahmad ibn Hanbal ya riwaye hadai ce wa fihi nawarun la yakhfa ce wannan karatun akwai abin da ya kamata a sake duba kuma ya kamata kowa ma ya fara zuwa cikin suna kawai akwai wani kuskure a wannan fahimtar kuskuren da kowa ma ya kamata ya gane shi ne la ya kafa da inda ya fara kanikancin ya ce fa inna shafa'atal waladi lil walidi wasu haka aka buga akwai da kuma ta zo fil walidi wasu da i wasu da lamu ya ce domin ceton da ɗa zai yi wa mahaifi laisar da aula min al'akari ba wannan ceton ba ne mafi muhimmanci in ka kalla akari nan kawai gwargwa rike abin da yake nufi da wannan in ka ci idan ku ba bai matsayi da hakika ba dan ba zai ceci uban ba yake kuskure ne wannan fahimtar domin ceton da ya'ya za su yi wa iyaye bai da fifiko a kan ceton da iyaye za su yi wa ‘ya'ya. Ina ba ta gani. Ai, ‘ya'ya, ai, iyaye ma za su yi ‘ya'yan wallazi na amon wacce ba a ko zuriyatu ya za ka karɓar nayar. Waɗanda suka yi imani, shin sai iyayensu suka bi su ko ko sai ‘ya'yansu suka bi su? Iyayensu, da sai ‘ya'yansu suka bi su, waye zuriya ɗin? to kaga iyaye ne suka yi imani sai suka samu aljanna ta koli sai ake to a kwaso ƴaƴansu su bi su yace to idan ka ce idan uba bai wasanci hakika ba uban yaron ba zai ceci uban ba to yanzu shi kuma uban ai shi ma zai iya ceton ta to shi kuma uban me zai hana shi iya ceton ta shi za ka yi ba komai ce to ai calculation din da yi ba ai kamata yayi a ce dan ne zai asarar ceton baban shi ba uba bane zai asarar ceton dai dan shi yabi hidima wa ne da zai sani illa masa kuma uba na ɗaya daga cikin aiki na samuwar nan to shine yake cewa wannan fassarar tana da kuskure da ya kamata a duba wa kaunuhu walida wala yace kasancewar fa mutum ko ba lahu ga wancan yaro laisa lin shafa'ati bihi akwai da ya buga abu ko shi mana a hakika amma da kuskure ya kara wata kalma laisa bi jihatin lin shafa'ati bihi kawai kasancewar uba ga wancan yaro to ai ba ita kadai ba ce hanyar da uba zai iya samun ceton dan shi ya fara fito da wani karatu yace idan ka ce uban da bai wata hakika ba tabba zai cece shi ba to kenan kana nufin ita kadai ce hanyar da ta dace shi uban shi to idan da ya hada shi kurani kuma ba ya ka zo da hakika ba sai bai cece shi ba shi kenan sai zaga ya ka layin mahaddata sai cece ba ba sai sai idan matsayar al-gulamu murtahanun bi hakikati ina take sai ta kanta yi sai ce yanzu uba a lahira a dai cece magana ce wanda farashi aka cece shi wannan su shi ba ita ce ta kuma ita muke damuwai a yanzu misali Allah ya kiyaye ƙarfin mutum ya kama da wuta kai yanzu burin ka a kashe ko ba ruwan ka da cewa wani ruwan ma ba sarki wallahi wani ma tulin na karuwa ne ai Allah sa kawo ma ta watsa sai dai yanzu a kashi za ku yi wani ce ku duka Allah ya mafa albarka haka ka zuwa wato wayannan malaman ganin su lalle na Allah ne yana da gaskiya akan wannan kuma ba ka sani za ka ga an tattauna wannan kabiyar ba yake cewa kasancewar mahaifi shine mahaifin kasancewar uba kasancewar kaunuhu walidan kasancewar uba a matsayin mahaifi da uga yaro laisa bi jihatin littafa a tafihi ba ita kaɗai mace hanyar da za a ce zai samu ceton danki ta bangaren hakika wa kana waka da sa'irin karabati wal arham haka ma sauran dangi haka ma sauran yan uwa in ka ce shi kenan yaron da ubanki bai mata hakika ba zai ceci ba kuma zai ceci yan uwan baban ba ya ba shi kane wace hanyar da yaro zai iya ceton yan uwan baban shi zai zo da fikihun wannan maganar kuma duk waɗancan malaman da suka faɗi wancan ma'anar kuma suna tare da wancan fikihun da ya kafa hujja da shi ya kora abin da suka faɗa yace wa garga da ta'ala kuma hakika Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ma'adin ubangijinku wa shaw yawma ku ji tsoron wani yini la yajzi walidun aw waladihi mahaifi ba zai yi amfanin komai ga ɗan shi ba wala mauludin huwa jazin aw walidihi shay'a shi ma da ba zai yi amfanin komai ga mahaifin shi ba na shay'a wani abu a cikin ke suratul luqman kaga kenan yanzu wani ma ba zai ce wani ba a lahira a fara da nan tukuna sannan ke wakala ta'ala wanda ku yau ma ku ji tsoron wani yini la ta jizi nafsu na nafsin shai'a wata rai ba ta iya amfana wa wata rai komai wala yi kuma domin ha shafa'a kuma a wannan rana ma ba za a karɓi ceto ba babu wani ceto da za a zo a karɓa na wani wa kare ta'ala kuma Allah madaukin sarki ce min kafshi ayyati ya yawmun wannan ya ayyuhal ladina amanu أمسكوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكاتبون هم الظالمون yace ya gode da suka yi imani ku ciyar daga abin nan da Allah ya azurta ku da shi kafin zuwan wani yinin da babu saye da sayarwa a wannan yinin babu abota ko yankuwa soyayya wala shafa'a babu ceto Allah ya kore ceto dan ma ba zai an ba kore zai ceta wal kafiruna hum zalimun kafirai su ne abwalimai kula da akwai sai ka mun gode ma Allah da ya ce wa zalimuna humul kafiruna ba fala yakfu ahadun bi ahadin yawm al-qiyamah da ka wani ba zai ci wani ba a ranar al-qiyama illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha wa yarda sai Allah ya ba da izini ga wanda ya ga dama kuma ya yarda a ta ganin damar da ba da izinin da yarda duka bangarorin guda biyu fa ibnuhu subhanahu wa ta'ala fi shafa'a izinin Allah game da ceto mawqufun ala amal al-masfuhi lahu yana tsayawa ne ya dogara ne akan aikin wanda za a ceta din min tauhidihi na cewa ya mutu da tauhidi wa ikhlasihi ya mutu da kadai da Allah wa min ash-shafi'i min qurbihi inda Allah shi kuma ne ceton ba shi izinin ya ceton ya dogara ne ga kusanci shi da Allah wa manzilatihi da matsayin shi ومنزلته مقيه ليس المستحقة بقرابة ولا غلوة ولا قبوة matsayin mutum a lahira na cancantar a cece a bashi ceto ba wannan wannan matsayin ba yana karkashin matsayin shi bane a zumunci ko kuma guduwa a matsayin shi na ɗa ko kuguwa a matsayin shi na uba yake gaskiya karatun ba haka yake ba wa kana sayyidu shufa'a وكما كراتين بيتو ومن أين يقال إن الولد يشفع لوالده دكا cikin bayanan karatu ne ina da sai dai mu tsaya nan Allah sai mutum sai to gargala sai yi shufa'a abin da yake ne dai da wallahi da kuskun da ke cikin Allah shi ya sai fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum